الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله تعالى ذا متشيك بدا زما ننوكي ننشأ ليكم a daura da muke gabatarwa da wannan takaitaccen littafi mai suna jihadu sheikh usman ibn fodi rahimahullah idan ba manta ba mun tsaya a shafi na 44 ƙarƙashin alfasulun rabi wanda mun ji abin da ya gudana game da abdulsalam algyambani a mun ji matsalolin da suka faru amma a dunkule babu shakka duk da zamansa na bahaushe to da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare a shekhu usmanu ya samu nasara a wayannan garuruwa aka yi jihadi mun ji cewa an yanka masa wani yanki har guda bakwai tare da garinsa shine na takwas amma duk da haka saboda jarrabawa da ibtila'i da Allah ya jarabe shi da shi to ƙarshe kun ji abin da ya faru wanda wannan ya sabbaba yaƙi har ya auku wanda shi muhammadu bello duk ya yi bayani wanda haka ya sanadiyar rayuwarsa a ɗaya daga cikin yaƙoƙi da aka yi a can yankin bakura a zamfara a yanzu kenan ga waɗannan wurare Allah ya karɓi rayuwarsa so saboda haka batun cewa ba a bashi komai ba an yi gwagwarmaya ya sha wahala an nuna ƙabilanci to kaga wannan rashin karatu ne wanda ya karatu ba zai faɗi wannan magana ba to za mu tashi shafi na 45 أكاذيب وأباطيل المستعمرين حول جهاد الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله akwai ƙarerai da ake yaɗawa da maganganu wanda asalinsu turawan mulkin mallaka su suka rubuta su game da jihadi a shekhu usman wanda a karatu na farko a daura mun yi bayani na irin yadda suka lalata al'amuran addinin musulunci a wannan ƙasar da yadda kuma suka yi rubuce-rubuce suka faɗi ƙarerayi wanda wannan ƙarerayin to su ne suke cikin littattafanmu na wasu jami'o'i da ake ta abin nan na boko da sauransu aka tusa wannan gurɓataccen tarihi ana amfani da shi hatta kai ga wasu suna waɗannan maganganu kamar shi shugaban ƙasa na Nijar a Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa gaskiya ya ba shi ikon aiki da ita tare da sauran waɗanda suke kan waɗannan shubuhat ɗin to saboda haka ga iyayen gidansu wajen yaɗa waɗannan maganganun su ne za mu karanta kaɗan daga cikinsu waɗannan turawa ɗin wa minhum daga cikinsu من يصور الجهاد الذي قام به المجدد لدين الله الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله akwai wanda yake suranta jihadin da Sheikh Usman ya gabatar da kuma musulunci da ya jaddada litajdidil islam yayi haka ne dan ya jaddada musulunci daga cikin abin da suke taiwan yadawa to ai Sheikh Usman ba shi ya zo da musulunci ba kaza da kaza to ai dama ba cewa an kai shi ya kawo musulunci kasar hausa ba tajridi ya yi akwai musuluncin amma an bata shi wasu abubuwa ake kishiya ga musulunci to waɗannan abubuwa su ne ya yaga ya zo ya tabbatar da abin da yake shine musulunci na gaskiya wa inna ma a kama hazal jihada to akwai masu da'awan cewa ya tsayar da wannan jihadi ne ala asasi unsuriyatin wato bisa tushe ko asali wato na ainihin unsuriya unsuriya wato shine ka yi abu don kariyar tsatsonka ko ƙabilanka ko wani jinsi naka wa amudi asabiyatin da kuma wani ginshiki na ta'assubanci na ƙabilanci akwai masu faɗan haka wanda kuma su ne suka fara waɗannan maganganun a kama ƙala johnson al'injilizi wa gairuhu min al'umala'il al-garbi to shi johnson bature ne kuma yana daga cikin turawan mulkin mallaka waɗanda suka shigo a wannan ƙasa tamu to yana daga cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce suka bayyanar da wannan magana cewa jihadin da sheikh usman ya yi ya yi shi ne don ƙabilanci ga danginsa ومنهم daga cikinsu man ya'tabiru al-jihad alladhi qama bihi Sheikh Usman wa ansaruhu jihadan unsuriyan lil-inqilab bi muluki Hausa akwai wanda yace shi kuma jihadin yayi shi ne don ya kawar da kabilar da ba tashi ba ya dora tashi sune Fulani akwai waɗanda suka yi wannan da'awa a cikin rubuce-rubucensu wato da shi da mataimakansa a Sheikh Usmanu sun yi jihadi ne don su kifar da daular hausawa ko sarakunan hausawa wa nasbi mulukil fulaniyina sai su kafa sarakunan a ainihin fulani to akwai daga cikin turawa na mulkin mallaka waɗanda adda wannan fikira ɗin ta ƙarya ta zalunci wai sai ya kafa fulani makanahum a madadin hausawa kama zahaba ila zalika al-mustashrik yawwa kamar baturan nan dan ciranin addini da ake kira kilafatu wanda ya shahara ana karanta tarihinsa sosai to shi ra'ayinsa ke shi ma cikin rubuce-rubucensa ya yi waɗannan maganganu wa man tamassaka bi ra'ayihi min al-mariqina da kuma waɗanda suka yi riko da ra'ayinsa daga cikin waɗanda suka balle daga addini to wannan shine kaga shi na farko a shi johnson da sauran al'umala ma'ana ma'aikata lilgarbi ga su turawan yamma da shi kilafato to za ka ga sun haɗu wajen su wai da'awancewa jihadin da ya yi jihadi ne na ta'assubanci na ƙabilanci ba na addini ba to kaga sai ka auna da abubuwan da muka karanto daki-daki wannan shi zai fito maka da hoton abin cewa abin zalunci ne to sai na uku ɗinsu wa minhum daga cikinsu man ya zu'uma anna hazal jihada akwai wanda yake da awan cewa wannan jihadi da Sheikh Usman yayi magazahu babbar gayar manufarsa wanda yake son ya cimma talabur ri'asa wai dan ya samu shugabanci ne shi yasa yayi wannan jihadi a kamar yadda shi muhammadu al'amin alkanemi ya yi da'awa da kuma ansoshin da aka bashi a wazu huruful hayati a duniya da kuma son a samu kyale-kyalen rayuwar duniya kama za'amal mustashirik hisket da shi kuma hisket shi ba daga cikin tura mulkin mallaka shi kuma ra'ayinsa kenan abinda ya rubuta cikin littattafansa kenan a to waɗannan maganganun nasu su ne suka yi tasiri da yawa daga cikin wasu 'yan boko waɗanda ba su karanta addini ba ko ba su da ilimin addini da za su iya ɗauko irin infaqul maisur da kuma tazayinul warakat da sauran littattafai kanzul aulad na muhammad sambo kulwa da makamantansu su karanta hakikanin abin da ya faru saboda su wa'annan turawan ko da aka yi jihadin ba sa nan balma sun yi wannan rubuce-rubucen ne da jihadin kusan shekara ɗari su kuma su a sheku abdullahi a gabansu aka yi komai kuma su malamai ne kuma musulmai ne su kuma waɗannan kaga kafirai ne maƙiya musulunci ne mun ji irin kaɗan daga cikin ta'addancin da iyayensu suka yi to saboda haka abubuwan da suka faɗa kenan to galibin abin da su 'yan ƙungiyar hausawa zalla suke yaɗawa to afkar ne daga wayannan su turawan abinda aka rubuta ne ko aka tarjama da wasu marubuta da suka zo ana ta yada abin sai abin aka dauka kamar shine gaske kuma aka karrara shi a makarantu shine wa shay'ul muhzin babban abin da yake bakanta rai huwa anna hadhihi al-afkara shine waɗannan fikirorin na waɗannan tura mulkin mallaka hiya allati tudarrasu su ake karantarwa lin nash'il jadid ga al'umma wadda take tasowa sabo fil ma'ahad fil ma'ahid wato a makarantu a kaman abin nan kulliyoyi da sauransu da sakandiri da makamantansu wal jami'ati da jami'o'i wa qad dassal musta'miruna kuma su tura mulkin mallakan nan sun yi dassi mana sun cusa mummuna cikin abu wanda yake mai kyau so suka suka cusa haza summa eh haza summa ko haza samma as-sammu ko as-summu da ana karantawa suka tusa wannan dafi fi uquli haula'i du'afa a cikin hankulan wayannan raunana allazina tarabba waɗanda suka renu fi aidihim a hannayensu da mun faɗa cewa lokacin da suka lalata abubuwan da aka yi na jihadi to har ɗaukan nauyin wasu suka dinga yi ana tura su ƙasashen waje suna karatu tun a wancan lokaci suka fara wannan saboda haka mutum ko da zai dawowa musulmi ne bahaushe ne amma an riga an lalata mai fikira da tunani sai ya dawo yana faɗa da musulunci to har suka dai samu sa'a suka tabbatar da wannan a makarantu tun da duk wannan tsari da muke yi na karatun boko nazari har zuwa jami'a duk su sun ka zo da wannan tsari bayan jihadi shi abinda Sheikh Usmanu yayi shine bude makarantu na zaure da gina masallatai ana karatu na addini da sauransu to da suka rosa wannan suka ce ai wannan abin kauyanci ne rashin wayewa ne gidadanci ne da sauransu sai suka zo da wannan tsari a ya kamata a ce in za ka yi karatu ana ainihin kiyasi za ka yi kaza zuwa shekara kaza a baka certificate a yi kaza sai suka lalata tsarin addini gaba daya ilimin shi ma ya lalace sai aka dawo kawai ana karatu don shahada da kuma ana yi ne don Allah kawai ka zauna gaban malami kai ka sa wannan littafi a sauke maka ka sa wannan babu tunanin a baka wata shahada kana yi ne don ka kawar da jahilci kuma ka bauta ma Allah akan ilimi amma sai aka ce ka yi noziri ka yi firamari ka yi sakandiri ka yi jami'a za a baka certificate kuma in ka gama za a ɗauke ka aiki to gaba ɗaya sai aka raba ka da ikhlas sai aka alakanta duk abin da za ka karatu da duniya to wannan kuma shi ake karantarwa a jami'o'i wannan kuma da yake su waɗanda abin ya faru da su ba shi ake koyarwa ba to kaga dole abin a samu matsala to laisa lahum fil ilmi wat tarikh kuma su waɗanda suka renu a hannun waɗannan turawan ba su da wani ilimi ko tarihi na haƙi alhaƙiƙi na haƙiƙa nasibin ba su da wani rabu illa ma ja'ahum sai abin da ya zo musu min arbabihim daga iyayen gidajensu kamar shi shugaban ƙasar Nijar kaga abin da ya karanta kenan shi yasa ya zo yana wannan magana bai san wani abu infaqul maisure ba bai san wani abu tazyinul waraqat ba bai san wani abu kanzul auladi ba bai san wannan ba saboda ba layinsa ba ne to shi yasa ya fito yana faɗan abin da ya karanta daga waɗanda su turawan suka mulka allazi ne yakiduna lil islami wal muslimina waɗanda sun daɗe suna kullawa musulmi da musulunci makirci to in ka samu littafin muktasar hayati sheikh usman ibn fodiye wa wuzara'ihi li sheikh abubakar sudangi ya yi bayani sosai akan wannan matsala da kuma littafin ma'asi al-istimar na sheku muhammad isa talata mafara duk ya yi wannan bayani haka shi ma sheku adam abdalla al-ilori shi ma ya wannan bayani a littattafansa daban-daban kama al-islam fi nigeria ko al-islam al-yawma wagada to duk za ka samu waɗannan bayanan cewa waɗannan maganganun wannan duk wanda ka je yana yin su to waɗannan su ne magadansa su ya gada daga gare su ya samu ko ya sani ko bai sani ba almabahasun rabi sai mabahasi na hudu sana'ul ulama'i ala shaykh usman ibn fodiyo wa jihadihi yabon da malamai suka yi akan a shaykh usman da kuma jihadinsa kaga malamai yawwa to ka gani kuma ba mu samu wani malami wanda yake mu'tabari da ya zo shi ya saba abin da malamai suka faɗa ba kusan abin da shehu usman ya yi a wannan ƙasa kusan ijima'i ne cewa abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake kyakkyawa jihadi ne kuma ya kafa musulunci kuma wannan shi ne aƙida mu kuma da shi muke bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yauwa saboda haka za mu kawo kaɗan daga cikin malamai wanda in ka tsare ɗan hausa ya kawo maka malami ɗaya to bai da wanda zai kawo maka ko dai ya kawo maka wancan muhammadu amin to kaga in ka yi karatu za ka san ga yadda lamarin yake to shi ma da aka ba shi amsa za mu ga kuma bai ƙara cewa wani abu ba tun da dama rashin sani ne wannan abu eh rashin sani ne to za mu karanta kaɗan daga cikin malamai wanda wasunsu ba fulani ba ne mafi yawansu laƙari asinal ulama'u haƙiƙa malamai sun yabo ala sheikh usman ibn fodi rahimahullah lima ƙama bihi min da'awatin islahiyya wasu daga cikin malamai ko mace dukkanin malamai da aka yi na allah malamai na allah to sun yabo akan abin da sheikh usman ya tsayi da shi na da'awa ta gyara azima wadda take babba fi da hausa a garuruwan hausa wa gairiha da wasu wasu garuruwa waɗanda ba na hausa ba haisu na sharar ilma ta yadda ya fara yaɗa ilimi wa sunnata da sunna wa harabal bida'a ya ƙi bidi'o'i walin hirafat da kuma aƙidu na karkata wa ƙada jihadan mubarakan ya jagoranci jihadi wanda allah ya sa masa albarka li'iƙamati daulatin islamiyya yayi ne kuma don ya kafa daula ta musulunci وقد عد من كبار المجددين في غرب افريقيا kuma an yana cikin waɗanda ake lisafawa daga cikin manyan wanda suka jaddada addini a wannan yankin na Afirka ta yamma lima khallafahu saboda abin da ya bari min atharin ilmiya na asar na ilimi kamar littattafai da ɗalibai da ya yayi wa da'awiyya da kuma atharu da ya bari na da'awa nafi'a masu amfani wa idza nazarna ila tarihil mujahidina in muka tsaya muka kalli tarihin waɗanda suka yi jihadi kamin shi a Sheikh Usmanu allazina assasau duwalan islamiyya waɗanda suka assasa dauloli jam'u daulatin duwalan suka assasa dauloli na musulunci fi biladi Sudan a garuruwa na baƙaƙen fata wa gairuha da wasunsu a wagairiha da wasu daulolin ko wasu garuruwan to nara za mu ga anna manhajab ne fodiyo anna manhajab ne fodiyo za mu ga manhajin ibn fodiyo rahimahullah yi khalifu manahijahun ya saba ma tafarki irin nasu an samu wasu da suka yi jihadi to amma za mu ga salon jihadin su ba irin na sheku usmanu ba ne mafi yawan waɗanda suka yi jihadi to nashi salon jihadin ya bambanta da sauran allazina assasu duwalan waɗanda suka assasa dauloli na musulunci shine yukhalifu manahijahum tamaman fi da'wati wal islahi ya saba mana su tsari da salon da'awar wajen da'awa da gyara to ga yadda karatu yake awwalan na farko na raza mu ga anna shaykha cikin abin da mun ka karanta za mu ga ash-shaykh Uthman ابن فودي رحمه الله لم يشترك مع أي أمير أو سلطان في تأسيس هذه الدولة زمغا بيني متاريا ko taimakon wani sarki ko wani mutum ba daga cikin sarakuna ko masu mulki wajen asasa daula shi kaɗai abinsa daga shi sai almajiransa da nemi taimakon wani sarki ko wani shugaba ko wasu mutane daban ba bai nema ba kama fa'ala muhammad kamar yadda muhammad ibn tomarta ya aikata shi ibn tomarta ya assasa daula shi ma fi ta'asisi daulatul muwahhidina bil maghrib a yankin maghrib to shine ya assasa daula ta al muwahhidin kuma ta dade to zaka ga shi sanda zai yi nashi jihadi to kaga ya nemi taimakon wasu su taimake shi amma kaga al-Sheikh Usman biye ba wa kama fa'ala al-Sheikh Abdullah ibn Yasin haka sheku abdullahi ibn yasin shi ma kaga abin da yake nan ya nemi taimako shi ma allah zista'ana bil amiri sanda zai nashi jihadi ya nemi taimakon shugaba ya haya ibn ibrahim wa abubakar ibn umar fi ta'asisi daulatul murabitin shi kuma shi asasa daular nan wadda an yi rubuce-rubuce a kanta ana kiranta daulatul murabitin to shi ma kaga ya yi isti'ana da wasu sarakuna auka masta'ana sheikh muhammad ibn abdul wahabi ko kuma kamar yadda sheikh muhammad ibn abdul wahabi yayi bil amiri sanda zai zai zai nashi jihadi shi ma ya nemi taimakon sarki saud fi ta'sisi daulatul saudiyya wajen assasa daular saudiyya yawwa muhammad ibn abdul wahab ya haɗa kai da sarki ne sarki ya bada nashi gudunmawa shi ma ya bada nashi sai suka samar da daular saudiya wanda har yanzu ita ce ake tafiya ƙarƙashin wannan asa amma shi a shehu usmanu har ya gama jihadinsa babu wani basarake da ya nemi taimakonsa babu sai allah subhanahu wa ta'ala walaƙar kane shehu usmanu ibn fodwe kuma a shekhu usmanu dan fodiyo ya kasance a wala da'iyati shine farkon mai da'awa fi ifriqiya a yankin afirka ahmad ya tsayi bi tagayyiril munkari da canza mummunan abu bil qalbi da zuciyarsa wa bil lisani da harshe summa bil yadi sannan yayi da hannu shine daukan makami to a afirka gaba ɗaya ba wanda ya gabaci a shekhu usmanu eh sai dai kawai masu wa'azi da rubuce-rubuce amma ta kai a ɗauki makami don addini to shi ne na farko ba a gabace shi ba sun mabi jami'il junudi sannan tara rundunoni wata shiri silahi da ainihin bayyanar da takobi sun mabi ikamati daulatul islamiyya sannan ƙarshe sai aka kafa aka tsayar da daula ta musulunci aka zo ana shari'ar musulunci ana shari'a alal kitabi was sunna summa bi iqamati dawlatil islamiyya ta hukuma bi kitabillah a gani ya tsayar da daula tana hukunci da littafin Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ala namatil hukumatil ula fi awwalil islam bisa ga tsari tafarki irin hukumomin farko a farko farkon musulunci abinda shehu usmanu ya tsara wannan kasar kenan to da ya rasu aka yi shekaru 80-90 zuwa 100 to shine da tura suka zo ya suka ce a ai a ce za a ɗabbaka shari'ar musulunci wannan zalunci tunda lokacin ana yanke hannun barawo in abin da ya sa ta kai rubu dinar ana yin bulala ga mazinaci in bai yi aure ba ana rajam jefe shi in ya yi aure da makamantan waɗannan to duk suka zo suka ce wannan cin haƙƙin bil'adama ne suka rosa to wannan bayani ka duba ta haƙiƙun wata alikun ala ifhamil munkiri na alayya fi ma'amurin nasa bihi wa an hahun anhu fi dinillahi ta'ala li'abil madarasati abdurrahman macidu ya rasu wani babban malami ne da aka yi a sokoto shafi na ainihin 29 zuwa na 34 da kuma littafin tarihun mujas anil harakatul islamiyya li sheikh muhammad isa talata mafara littafi ne takaitacce haka shafi na 11 zuwa na 13 to duk sun yi wannan bayani cewa akwai wannan bambancin tsakanin jihadin a sheikh usmanu da kuma sauran jihadodi da aka yi a baya alal shaiku adam al'ilori ya ce sun masharaka ibn fodiyo al-mujahidina ɗan fodiyo ya yi musharaka da sauran masu jihadi fi sabilillahi shi ma ya shiga cikin zirin waɗanda za a ce ya yi jihadi bi an fusuhim da rayukansu fahimala silaha ya ɗoke takobi wa ƙadar junu da ya jagoranci rundunoni wa ƙatala ya yi yaƙi hatta ja'ala kalimatallahi hiya al'uliya har sai da ya sanya kalimar Allah ita ce mafi ɗaukaka kalimatul kufri hiya sufula ya sanya kalmar kafirci ita ce mafi ƙasƙanci wa assasa daulatan kuma Sheikh Usmanu ya assasa daula islamiyatan ta musulunci ba kabilanci ba ba neman mulki ba daular musulunci ya kafa ikitasahat jami'al biladi al-ma'rufa al-yawma wadda ta yalwaci duk daular tasa ta yalwaci dukkanin garuruwan da ake kira yau bil wilayati shimaliya wato jihohi kama a ce arewa kenan min biladi Najeriya daga cikin garuruwan Najeriya. Gaba ɗaya daular ta yi aiki a nan Najeriya a yankunan arewa gaba ɗaya. Sai ce, Tashimalu mala ya ƙillu, wanda ta ƙunshi abin da ba zai ƙaranta an salasi na miliyona ba, nasma, wato daga mutum dubu talatin a lissafin shi na wancan lokaci kenan, amma yanzu lissafin ya fi haka. hamsatun wa ishiruna minhum muslimun kuma mafi yawan 'yan arewa a wannan lokaci wato dubu ashirin da biyar musulmi ne ta yana bayani ne akan lissafinsa wanda ya rasu a shekarun baya adam al'ilori bayarbe ne ya ce wa jumlatul ƙauli wato jimillar zance in takaita maka zance annabu na fodiyo ɗan fodiyo alimin wa faƙihun malami ne kuma faƙihi ne wa wa'izun mai wa'azi wa murabbin mai ba da tarbiyya wa musulihin mai gyara wa za'imun kuma shugaba ne wa ƙa'idun kuma jagora ne wa amirun sarki ne wa hakimun kuma hakimi ne wa imamun kuma abin koyi ne kai bal huwa ummatun wahida adam ilori ya ce ɗan fodiyo al'umma ce gaba ɗaya aka tara a matsayin mutum ɗaya shi yana wakiltar al'umma inda ibrahim kana batan wahida to shi da yake ishara zuwa gare shi al'umma ce kwaya ɗaya aka dunkule aka samar da ita a matsayin mutum ɗaya saboda aikin da ya na al'umma ne ba na mutum ɗaya ba ne to kaga wannan babu fulatani ba ne a duba littafin al'islamu fi nigeria sananne ne shafi na 95 ƙalar doktoru aliyu abubakar sai ce wa min huna ya tabayyanu daga nan ne yake bayyana lana gare mu anna shekha usman lalle shekha usman lam ya kharuj bai fita ba an daurihi wato daga gudunmawarsa ka faƙihin murshidin kamar dai irin yadda malamin fiƙihu yake kasancewa bai shiryarwa to shi ma ɗan fodiyo bai fita daga nan ba ma'ana faƙihi ne mai shiryarwa mukhlisin kuma mai ikhlasi a cikin aikinsa ba son duniya ba son mulki ba ta'assubanci musalimin kuma mai neman zaman lafiya baya neman fitina eh zalla mutamassikan ya doge yana mai riko bi ahdafis sunna da leza wato ta sunna wana yana riko da ya giyar sunna lam yajid anha lam yahid anha qida sha'ratin dan fodiyo bai taba karkata akan sunna ba ko da gwargwaron karin gashi ne inji a doktor ali a gani ba ba fulata ne bane eh kuma da yayi wannan rubutun a thaqabatul albiya a misra yayi shi kuma malamai suka sa hannu suka ce abin da ya rubuta daidai ne walam yurid bi jihadihi bai dan fodiyo bai nufi da jihadinsa ba Allah zai itturra ilaihi wanda aka tilasta shi zuwa ga jihadin ba shi ya nema ba yayi ne difa'an an nafsihi wa aqidatihi dan ya kare ransa da aqidarsa gaira wajhillahi bai taba nufin wani fuskar Allah ba to kai mai cewa yayi ne dan son mulki to ga ga malamai suna magana eh to maganar malami za a ɗauka ko maganar ka fa haqqaqa Allahu lahu nasran kuma sai Allah ya tabbatar mai da nasara taimako azizan mabuwai duba littafin as-saqafatul arabiyya fi Nigeria shafi na 139 zuwa shafi na 140 قال الدكتور محمد لواء الدين يجي توفي رضي الله عنه an karɓi rayuwarsa Allah ya masa rahama ba da an ƙaba hayatan bayan ya ƙare rayuwarsa hafilatan wadda take cike bidda'awati da da'awa wal jihadi da jihadi wal islahi da gyara wa ta'sisil khilafatil islamiyya da kuma assasa khalifanci na musulunci ba na kabilanci ba eh wannan malami ne balarabe ne amma ka ji abin da yake faɗa a ina magana akwai laraba a Najeriya ne to ka gani wakanat muddat wakanat muddatu khilafatihi kuma khalifancin da ya kame ya bar duniya 13 sana shekara 13 ne wa sab'ata ashhurin da wata bakwai su yayi sai Allah ya karbi rayuwarsa sai yan baya suka rika to shi ma yana da littafi al-islam fi Nigeria shafi na 88 na'am hmm? sha uku eh eh duka da'awa ita kuma shekara talatin da'awa da karantarwa to sai malami na biyar ƙala shekhu abubakar sodanyi wa haka za ka na al'amur ila shi kaga shi ma ga abin da ya faɗa mutumin zamfara ne haka al'amari ya kasance ila an atamma Allahu lahum nasara har Allah ya cika ma dan fodi wa nasara bi iqamati dawlati al-islami ha gani ya tsaye da daula ta musulunci fil qutr al-ifriqi a yankin Afirka al-garbi na yamma asimatuha Sokoto eh wanda hidi kwata tana Sokoto wa hadhihi min al-karamati to wannan abin da aka bashi daga cikin karamomi allati akramallahu biha ibadahul mu'minina wanda aka girmama bayan sa mu'mini wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha qawiyyun aziz to mukhtasaru hayati الشيخ عثمان سمال من الشدة قال الدكتور يحيى محمد الأمين يتي إن خلافة سقطوا lallai khalifancin sakkwato kanat daulatan islamiyya daula ce ta musulunci ba ta kabilanci ba assasaha mujaddiduddini wanda ya jaddada addini al-islami na musulunci shi assasa ta الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله في غرب إفريقيا على أنقاض الولايات الهوسوية واتو أكن ينكن ولايوين هوسا a nan ya asasa wannan ita wannan daula ɗin wa kana haza fil qarni tasi a ashara almiladi kuma wanda ya faru a karni na sha tara na miladi ba da an aqama bid da'awati bayan ya tsaye da da'awa wa ihya'is sunna da raya sunna algarra wadda take mai haske wal jihadi da jihadi li ikhmadil bid'a ash-shaytaniyya dan arusa bid'o'i na shaytan abin da ya fara kenan kame a tsayar da daula ɗin allah tiftara a hannasu bidiyoyin da mutane suka kirkira da shi ma ka koma tufatu zara'i sokoto za ka samu wannan bayani shafi na biyar sai malami na bakwai ƙala al'ustazu alhaji aliyu nilkumasi shi kuma baka ne eh baka ne ba fulatani ba ne ya ce wa an tara ayyuhal musifu ya kai mai adalci kana gani anna shaika lalle shehu mubarrun ila difa'i an nafsihi an tilasta shi ne ya tashi tsaye don ya kare kansa wa dinihi da addinin shi wa jama'atihi da jama'arsa mudafi'an kuma yana mai tunkuɗewa an zulmi ahlil bagai wa shirki daga zaluncin azzalumai da kuma ma'abuta shirka haraba yayi yaƙi ne liyanalal hurriyata don ya samu yanci na addini wayan shura dina rabbil bariya kuma don ya yada addinin a Allah ubangijin halittu ƙawama wato ya yi muƙawama ma'ana ya yi fafutukan kawar da alistibdada wato tsayuwa ko cin gashin kai shine alistibdada mutum ya kafa wani ra'ayi ya ce dole shi za a bi kuma in ba a bi ba to sai dai a yi bala'i bisa wa'iƙe wa'azi na hanyar wato tsawawaki na wa'azinsa kamar abubuwan da aka kirkiro mutum ya kirkiro wani abu na ra'ayi kuma ya ce dole shi za a bi ko da annabi bai yi ba to shehu usmanu dai ya yaƙi wannan ta hanyar wa'azi wazawa jere in zarihi da kuma gargaɗe-gargaɗin ko tsawawakin gargaɗinsa la ya khafu fillahi lawmata la'imin kuma baya jin tsoron mai zargi game da sha'anin Allah zallala mutakabbirina ya kaskanta masu girman kai kamar waɗancan sarakuna irin su yumfa bi qauli hilmatini da maganar su da take mai ƙarfi wa azimatihi da niyyarsa alfazza wadda take kadaitacciya khada ya kutsa ma'arika wato fagen fama kasira masu yawa liyuzhika don ya kaskanta ko ya rosa alistibdada waccan takalidin eh ga wanda ra'ayi wanda ya saba musulunci wa yastarid dal hurriya kuma ya dawo da yanci na addini alal ibadi akan bayi ba'da ma tawala ala hadhihi al biladi min asnafi adh-dhull wal khasf bayan wayannan garuruwa na ƙasar Hausa an samu jerantuwar kaskanci da kifewa da ci baya yana ishara kan yakokin da suka faru kamin bayyana dan fodi wanda mun karanta su fa ahya al adala ya rayar da adalci wata sawi da daidaitawa fil hukumi wajen hukunci washtahara ya shahara min rijalihi daga mutanensa mazajensa jama'atun wata jama'a tudrabul amsalu ana buga misali bi shaja'atihim da kokarinsu da jaruntarsu li siyadatil adali dan a shugabantar da adalci wa nuzu'ihim da karkatarsu ila nusratil haqqi zuwa taimakon gaskiya fakanat al'izzatu lillahi wa li rasulihi wal mu'mini ƙarshe kuma buwaya da girma ya tabbata ga Allah da manzonsa da mu'minai uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allaha ala nasrihim alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din لهدمت صوامع وبيع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تهكي ربي لو أن آيوين yana ishara cewa a shehu usmanu dai ya samu abinda ayoyin nan suke magana yawwa to sai ka nemi malamin tafsiri ya yi ma tafsiri to ka duba littafin mauridul zama'an fi zikirar hayati sheikh ibn fode a shafi na sha biyu ƙalar doktor malami na takwas kenan muhammad hassan muhammad nur shi ma ɗan kano ne kane sheikh usman هو المحر هو المحرك الأول الشيخ عثمان شيني وند يموت أد وانا أبو نفركو وصاحب الكلمة شيني ما أبو جي كلمة الفاصلة من الربيوة والأمر النافذ دا الأمر ميزرتوا في الجهاد تكين جهادي شيني يفارا شي يفارا موت أد جهادي نمسلنجي أو أنن كسر فهو الفقيه الذي شيني فقيه مالمي asdar alfatawa wanda ya bayyanar da da'awa bi wujubil jihadi cewa dole ne a fito a yi jihadi wa huwa allazi shine wannan da saqala atba'ahu wato ya tsabtace mabiyansa ya kawo musu da duk wani datti da yake cikin zukatansu shine saqala wa nafakha fihim yayi bushi fihim a cikin su ruha wato ruhi na almurabata wato ayi zaman daku don kare addinin Allah wattadhiyati da sadaukar da kai wal fida'i da fansar rayuka ba da rayuka a matsayin fansa fi sabilillah domin a daga kalimar Allah wa huwa al-abqari shine mai cikakkiyar hazaka din nan rahimahullah al-muhannaku alladhi ahsana ikhtiyar al-qada wato wanda ya fara fito da al'amari wanda kamin sababu shine al-muhannak wanda ya kyautata zaben shugabanci wa asdarar ta'alimati shari'iyya kuma ya fito da koyarwa ta shari'a wal awamira da umurce-umurce na al'askariya waɗanda suka shafi yaƙi duk yaƙoƙin da aka yi sheke ba da umarni wal wasaya addiniya da wasiyoyi na addini wal akhlaqiyya da na kyawawan ɗabi'u lahum ga mabiyan nasa inda mubasharatul qitali lokacin da za su yi mubashara ga yaƙi tunda mun ji saƙon da ya ba muhammadu bello ya gaya ma su mayaka na zaria da kano da katsina da sauransu walam yakun bai gushe ba liyu'lina aljihad juzafan dan ya ce wai zai kawo hari juzafan haka kawai ba wani abu da ya faru hakan bai faru ba sai dai in an kawo masa ya tashi tsaye ya kare kansa faƙari kana yi rabbin rijali ya kasance na tarbiyyar mazaje tarbiyyatan diniyatan tarbiyya ta addini khalisatan wadda take kuma farantacciya ba wani gurɓata a cikinta wayu idduhum yana tanada su idadan tanadi tamman cikakke lil qiyami domin tsayuwa bil muhimmati sa'aba don tunkara al'amura masu muhimmanci waɗanda akwai wahala a cikinsu sai ce wala Allah abraza haula'i mai yiwa cikin waɗanda ya fitar mafi fitowarsu a huhu abdullahi ibn fodiyo saboda haka ƙyanƙyasa ce ta shi a shekhu usmanu wabunuhu muhammadu bello da ɗansa muhammadu bello bil idafati idan an raba ila ula'ikan lazina a ƙada lahun alwiyatan jihadi idan an ƙara da waɗanda ya ƙulla musu tutoci na yaƙi fahadu suka kutsa gimara cikin zurfin alhurubi ya koka wadanat lahum duwalu kuma duk wasu dauloli da garuruwa suka yi musu da'a suka yi musu tawadu suka kusanto suka yi musu abin da suke so wa aqamu karshe dai suka tsayar da daulatul islami daular musulunci abin da ya faɗa kenan a ta haƙiƙo shamsul ikhwan to shi ma an duba za a gani ƙalal farfeso shehu galadanci to shehu galadanci ga abin da yake faɗa walam ya zal a shehu usmanu bai gushe ba jama'atu da jama'a sai yi ƙatilu muluka hausa suna yakan sarakunan hausa hattan tasaru alaihim kullum sai da suka ci nasara akan su gaba ɗaya wasa ƙafatil wilayatu wahidatan tilwal ukhra sauran jagoranci na kafirai suka roshi wannan tana bi ma wannan in aka ci wannan yau jibi a ci waccan wa dakhalat ba'da zalika kulluha dukkanin garuruwan da daulolin suka shiga ta hata daulatul jadida a sabuwar daula wa sare shekhu usmanu imaman Sheikh Usman ya zamo shine jagora li hadhihi mamlakatil wasi'a a wannan masarauta da take mai yalwa fa wada'a ya azani zaman tsari idariyan na shugabanci daƙiƙan mai zurfi khadi'an wanda yana kaskantar da kai yana biyayya lin nuzumil islamiyya ga tsare-tsaren musulunci as-saliba waɗanda suke lafiyayyu waje alal lugatal arabiyya dan fodiyo ya sanya lugar larabci هي اللغة الرس هي اللغة الرسمية إتتشي لغة تكسا ود كسا تكي أمباني لإتا للدولة كدولة وهي كذلك لغة الثقافة فيها كما إتتشي لغة تثقافة in za a yi kasuwanci ko za a yi rubuce-rubuce na wasiƙu duk da larabci ake yi kuma shi ya zo da wannan wa ba da anistaula shaiku to bayan a shaiku usmanu ya yi galaba ya mamaye ala akasarin wilayata akan mafi yawan sarakunan ƙasa hausa da shugabancinsu bai ma fi ha tare da cikinsu alƙabawa wadda ita ce idhidu kwata ta gobir haisu laƙiya amiru gobir yumfa hatafahu lokacin da amiru gobir ya haɗu da mutuwarsa wasta ƙarra lahul amru al'amari ya tabbata ga shehu usmanu aka yi jihadi aka tabbatar da komi to ra'a annal aliyaka sai ga abin da ya fi dacewa an ya turka zimamal qiyada wato ya bar ragaman mulki a biya dai wazirai ga hannayen waziransa guda biyu ibnihi muhammad bello sai ya ba shi a sharƙiya yankin gabas wasani waliyan alal biladil garbiya na biyun shi kuma a bashi yankin yamma shi ne shehu abdullahi wa amarahuma kuma ya umarce su bi mura'atil adali fihima ya ce su kula da an ƙetare gun wa akhihi abdullahi da kuma ɗan uwansa abdullahi shi ma aka yanka aka bashi wa ya tafarragu huwa littadris shi kuma shehu usmanu sai yake banta yana ta koyarwa ku kaga mai son mulki na wannan wal wa'azi da wa'azi wata alifi da rubuce rubuce faja alal awwala waliyan alal bilad ash-sharqiyya shine Muhammadu bello wasaniya shine akhi abdullahi waliyan alal bilad al-garbiyya shi kuma aka bashi yankin yamma kamar da dai bayani ya gabata wa amarahuma bi mura'ati al-adali fihi ma yace kuma su kiyaye adalci wa kana zalika kuma hakan ya faru fi sana shekara ta 1227 hijiriya kenan yawa a kalandan bature kuma 1713 to wastamarra al'amru kazalika haka al'amari ya ci gaba da tafiya 1800 ko 1813 واستمر الأمر كذلك إلى أن توفي الشيخ سنة هكا الأمر يتشغى بدا تفيا هر الله يكرب رأيوسا دبو ديدة تليبيو دا تلاتين دبيو يرسو وان دي دي دي دا دبو ديدة تلي تقوس دا شابكوي to haka shi shehu galadanci ya ambata a littafinsa harkatul lugatul arabiyya in an koma za a gani shafi na 55 to sai malaminmu ƙalal farfeso abdulbaki shu'aib agaka eh kaga shi ba bayarbe ne to ga abin da ya faɗa hafizahullah a bayarbe ne agaka bayarbe ne a karawakalla a bayarbe ne eh bayarbe ne allai bayarbe ne wa idza lam yaqum bi zalika ash-shaykh wahdahu ash-shaykh bai tsayi da wannan al'amari shi kadai ba bal inna Allah ba haka ba lalle Allah ikhtara lahu ya zaba masa nawabiga mukhlisina wasu zaratan mabiya masu ikhlasi min talamizihi daga cikin almajiransa yanubuna anhu waɗanda suke wakiltarsa fi mayadinil jihadi a wajen fagagen jihadi da'awatan wata alima ta fuskar da'awa da karantarwa wa qiyadatan da jagoranci bi alsinatihim suna yi da harshen su a tsahira mai tsarki wa aqalabihim da kuma alqalumman su as-sayyala masu yawan zubar da ilimi wa amalihim da ayyukan su annayyira masu haske wa laysa min shakkin ko kwankwanto babu anna an ba haula italabiz wato mafi nagartar wa'annan almajiran shine abdullahi ibn fodi rahimahullahu ta'ala fa in jaza in ya halatta annar suma muzana li hayati ahadin ga rayuwar wani min ula'ikal mujahidi daga cikin wanda suka taya dan fodiyo jihadi ba'da shaykh usman wato sijillan mu ainihin zana wato wani abin nan wani littafi a da za mu rubuta ko wani ma'auni abin awo da za mu auna tufa inna na nara abdullahi suratan wadaya to muna ganin abdullahi shi ne hoto wanda yake a fili ta kisulana wanda za ta hasko mana ma'alima hazal jihadi wato alamomin shi wannan jihadi ne in muka ɗauko shi to shi zai suranta mana yaya jihadi yake sai ya haska mana saboda a ce kaɗai yana daga cikin waɗanda ƙyanƙyasa ne na ashehu usmanu kuma wakili ne na'ibi ne nashi to wannan ya isa ya karantar da mu cewa wannan jihadi ba ƙarami ba ne eh hazal jihadil islami a fi a daƙi mawaƙini a cikin mafi zurhin bagiransa wa asdaqihi da mafi gaskatarsa ala suratul amma akan hoto wanda yake na gaba ɗaya wanda zai shafi sauran karantarwa da wasu ayyuka wato ba iya takaita akan jihadin ba wasu suratul khassa da kuma hoto wanda yake keɓantacce wanda ya shafi iya jihadin to a littafinsa albalagatul qur'aniyya lada abdullahi ibnu fodi shi ma yayi wannan bayani shafi na 51 zuwa shafi na 52 lokaci ko to bari a dasa eh bari a karasa eh bari mu karasa ka ɗaya rai ala doktor muhammad nuruddin musa wa min huna qama shaykh usman to daga nan ne a shaykh usman ya tsayu ibnu fodi rahimahullah al'akhul akbar wanda ɗan uwa ne mafi girma ko babba li abdullahi to ya tsayi bi harakatihi al'islahiyya da gwagwarmayarsa ta gyara li islahi hazal mujtama don ya gyara wannan al'uba ko wannan society alfasil wanda ya gurɓace ya lalace wabada to ya fara yulƙiddarsa yana karantarwa wata alima da koyarwa walwa'aza da wa'azi wal irshada da shiryarwa wa akhazan nasu ku mutane suka dinga ya tadaffaquna suna cincirin do ila shehi zuwa ga shehu usmanu lisama'i darsi zuwa sauraron karatu wata alimi da karantarwa wal wa'azi da wa'azi wal irshadati da shiryarwa min kulli fajjin amik daga duk wani sansani wanda yake mai zurfi duk wani zango mai nisa mutane suna ta fitowa waja'alu yastami'una minhu alqawla suna ta sauraron zance daga gare shi fayattabi'una ahsana kuma suna bin mafi kyawunsa al'amrul ladhi to wannan shine al'amarin da agaza muluka al-mantiqa ya fusata sarakunan wannan yanki fa bada'u suka dinga suka fara yufakkiru da suna tunani wa yudabbiruna suna ta shirya al'amari wa yatakhaffafuna suna ta tsare-tsaren alwasa'ila hanyoyi al-mumkina wadda za ta ba su dama lil qada'i ala shaykh don su gama da shehu su kashe shi su salwantar da shi wa harakatihi da gwagwarmayar sa al-islahiyya ta gyara wa khasira hunalika al-mubdiluna to amma mabarnatan sun yi asara wa nasara Allah shaykha alaihim Allah ya taimaki shehu akan su intisaran taimako adda ila ta'sisi dawlatil islamiyya wanda ya bashi dama har ya kafa daula ta musulunci allati shi'aruha wadda shi'arin ta shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah shine shi'arin wannan daula ta asheku usman title ɗinta kenan wa ha sannan constitution ɗinta da tsare-tsarenta wanda gare shi ake komawa kamin a zartar da komai alƙur'anul karim wa sunnatun nabawiyya al-mutahara eh shine kundin tsarin mulkinta to kaga addini aka yi to gagari zalika wannan ba'da bayan indila'il harbi bayan wato cakuduwar indila'il harbi bayan cakuduwar yaki bayyana jama'ati shehi tsakanin jama'a shehu al-islamiyya jama'a ta musulunci wa jama'atul kuffari da kuma jama'a kafirai Allah ya ba su nasara ta hata jaishin islamiyyin ƙarƙashin runduna ta musulunci bi ƙiyadati abdullahi da jagorancin abdullahi yana ishara zuwa ga yakin kwato da mun karanto a baya cewa shehu usmanu ya sanya shi ya zamo kwamanda kwamandan wannan yaƙi allah zai amarahu alaihi wanda a shehu abdullahi shehu usmanu ya shugabantar da shi a matsayin kwamanda amirul mu'minina shehu usmanu bin fodi rahimahullahu ta'ala to shi ma yana da littafi mai suna abdullahi ibn fodi wa juhuduhu fi tafsiri wa ulumil qur'an ya yi kokari sosai ya yi tarihin a shehu abdullahi da kuma gudunmuwar a shehu abdullahi game da tafsirin alkur'ani da ulumul qur'an ala doktoro yahaya faruku cede shi ba dai ɗan kano ne wanda yana daga cikin malaman da malam ja'afar ya karatu a hannunsu na hau da sauransu haisu ya zukuru jumlatan lokacin da yake ambatar wata jumla min asbabi na dalilan da aka samu al-intifadatul ilmiya wato kwaranya ilimi fi asri sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah to yana ambata dalilan da yasa ilimi ya yadu a wannan lokaci ila an zakara sabab al-khamisa to sai ambaci dalili na biyar faqala sai ce daga ciki akwai ta'asisud daulatul islamiyya assasa daular musulunci alkhalisa wadda take farantatta ba ta da wani aibu in kaga wani ya soke ta da bai sa abin da yake ba innal lugatal arabiyya lalle lugar larabci kanat ta kasance lugatal luga a wurin su wa saqafatan kuma ita ce saqafa a wurin su komai da ita suke yi hatta kasuwanci wa idaratan da kuma shugabanci fi dawlati allati ga daulan nan da assasa Sheikh Usman ibn fodi rahimahullah a shekara ta 1804 1804 kenan a aka yi wannan jihadi waje alal lugatar arabiya ya sanya lugar larabci lugatar rasmiya shine yaren gwamnati lahaga ita daular iz kanati daula saboda daular ta kasance mu'assasatan an assasa ta an kafa ta min awwalil amri tun farko al'amari ala asasin islamiyyin khalisi bisa ga foundation na musulunci kuma farantacce ba ya da aibu fari yake kal turawa ne suka zo sai suka gurbata abu wa kanat daula kuma daular ta kasance tana da dawawin kasira tana da littattafai da yawa da rubuce-rubuce da aka yi a kanta ta hataju wanda tana da bukata ilaman ya ƙumu bi idaratiha wanda zai tsayu da jagorancin shugabantarta a ga cewa an tabbatar da su an yada su cikin al'umma minal musakkafi da daga cikin waɗanda suke da wayewa ta addini da kuma wayewa ta zamani eh to shi ma haka yi wannan bayanin a littafinsa dirasatun wata halilun لكتاب لمع البرق لما لذي تشابه من الفرق littafi da na nahawu a sheku abdullahi ya rubuta lam'ul barki limali zai ta shabuhin min alfarki to sai ɗauki littafin ya ɗan yi masa ɗan aiki haka ta aliki da sauransu tun an duba shafi na 29 zuwa na 30 to duk za a ga wannan insha Allah to bari mu tsaya a nan sai mu shiga hatima insha Allah saboda kada kasa din yayi tsayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah